إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال إن الله لما خاطب الذر في الميثاق الأول بقوله ألست بربكم استفرغت عبوبة سماء الكلام الأرواح فإذا سمعوا السماء حركهم ذكر ذلك يجي sai kuma abul qasim al-qushairi yace in ji ibnu taymiya abul qasim al-qushairi ya kawo isnadin shi ta hanyar abu abdurrahman sulami daga muhammad dan abdullahi dan abdul aziz shi kuma yace naji baban amru al-anmadi yana cewa daga junaidu junaidu ya aka ce an tambayi junaidu ma balul insani ya kunu hadi'an me yasa mutum yana natse yana zaune lafiya cikin natsuwa fa idza sami'a samaa amma da zaran ya ji wani kida ittaraba sai ya fara ainihin motsi sai ya fara reaction me yasa mutum yana zaune amma in ya ji kida sai ya motsa faƙala wai sai junaidu ya bada amsa ya ce inna Allah lamma khataba zarra fil mithaq yayin da Allah subhanahu ta'ala yayi magana da dan adam lokacin dan adam yana matsayin kumayya kwayar zarra fil mithaqi a lokacin da Allah ya dauki ya dauka mutane ya ba mutane alƙawari al-awwal na farko din nan da ya ce musu alastu bi rabbikum qalu bala an taqulu yawmal qiyamati ma ja'ana min bashirin wala nabiyyin Allah subhanahu wataala yayi magana da mutane ya kame da hadisi ya tabbata Allah subhanahu wataala ya da halicci dan adam ko kuma da halicci Adam wato annabin Allah kuma mutum na farko alaihi salatu wassalam sai Allah subhanahu wataala ya sa hannun shi mai albarka sai ya taba jikin gadon bayansa sai dukkanin bayi suka fito ga baki daya wajen to anan ne Allah ya musu wannan tambayar alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba gaba daya aka ce qalu bala tabbas kai ne ubangijinku to wai sai shi abul qasim kushiri ke ba da labarin cewa an tambayi junaidu game da wannan ɗabi'ar ta dan adam me yasa dan adam in yaji kiɗa sai zuciyar shi ta motsa ko ya fara rawa da gaɓoɓinsa me yasa sai ya ce wai lokacin da aka yi wannan zancen abin da ya faru shine yanzu idan dan adam ya ji wani kiɗa to sai ya tuna wancan abin shine istafragat ububatu sama'il kalamil arwaha waɗannan rayukan da Allah ya halitta jin daɗin zancen Allah ya cika cikin ruhin su ya ya cika su ya ya motsa su fa idza sami'u sama'a harrakahum dhikru dalika idan suka ji wani kiɗa yanzu to sai su tuna da wancan yadda ka san dai misali tsohon dan tauri ko tsohon kaura ya tuba amma yanzu idan ya ji an busa wata sarewa ko an kira zuwa ga wata farauta sai ya tuno waccan ɗabi'ar sada sai ka ga yana yana kyarma yana abin nan yana kuka ana zadike shi to wai dukkanin rayukan mutane suna tuna wannan ɗabi'ar muryar da suka ji mai daɗi a lokacin da ainihin wato Allah subhanahu wataala ya waccan maganar da su wannan ita ce maganar da ya kawo sai ibn tamiya yake cewa qultu hadha al-kalamu la yu'lamu sihhatuhu anil junayd wannan zancen ba a san ingancin shi ba daga junaidu wannan zance ne mara inganci al-junaid an yi magana a baya akan shi al-junaid ibn muhammad ibn al-junaid al-baghdadi wani babban sufi ne cikin sufayen da daga cikin sufaye na kirki wanda ya rasu shekara ta ɗari biyu da casa'in da bakwai bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ya ce wannan zance ba a san ingancin shi ba daga junaidu wal junaidu ajallu min an yaqula mithla hadha junaidu ya fi karfin ya faɗi wannan magana fa inna hadha al-ittiraba yakunu li jami'il haywan domin wannan motsawar wannan istijaba din wannan reaction din da ke faruwa a duk sanda aka ji kiɗa mai daɗi ba mutum kaɗai haka ke faruwa da shi ba har da dukkanin sauran halittu na tsikihi wa a'ajami da halittu masu magana da waɗanda ma ba sa magana ma'ana da ɗan adam da dabbobi duka in sun ji kiɗa suna iya wannan takawa hatta ya kunu fil baha'imi aidan kai hatta ma wato dabbobi su tumaki da awakai da sauransu duk suna iya samun wannan motsawar idan suka ji kiɗa wa yakunu lil kuffari wal munafiqina haka nan kuma hatta kafirai da munafikai waɗanda ba su amsa wa Allah ba su cika alkawarin da suka wa Allah a lokacin da ya musu wancan wa'azin ba to su ma suna suna yin wannan itirabin thumma al-itirabu kad yakunu li halawati sauti wa muhabbati sannan wannan motsawar da mutum yake idan ya ji wani sauti tana iya duyuwa ya zama ya motsa ne saboda sautin ya mushi daɗi saboda ya ƙaunaci sautin wa qad yakunu lil khawfi minhu wa haibati ta iya kuma motsawar saboda sautin ya bashi tsoro ne ko ya masa kwarjini wa qad yakunu lil huzni wal jaz'i ko ya zama sautin da ya motsa mutum ne saboda damuwa da bakin ciki wa qad yakunu lil ghadbi ko kuma dan fushi ma'ana reaction ɗin ba iri ɗaya bane ko yaushe istijaba ga muryar ba iri ɗaya bace ya danganta ga irin muryar da irin kuma yadda mutum ya fassara ta ثم من المعلوم أن الصوت المسموع ليس هو ذاك أصلا ولو سمع العبد كلام الله كما سمعه موسى بن عمران لم يكن سماؤه لأصوات العباد محركا لذكر ذلك ya ce kuma abin da ya kamata a sani shine abin da mutum ya ji a yanzu ɗin ai ba shi ne wancan zancen ba ba shi ba ne ba ya ji maimaitawar zancen ba ne ba irin abin da ya ji ba ne dace walau sami al'abdu kalaman lahi kama sami ahu musa bin imran da a ce bawa ya ji maganar ainihin wato allah subhanahu wa ta'ala kama yadda musa annabi musa ɗan imrana alaihi salam ya ji lam yakun sama'uhu li aswatil ibadi muharrikan li dhikri zalika to a yanzu da yaji maganar bayi ba za a ce maganar bayi ta tuna mishi da jin maganar Allah da yi ba bal al ma'thur anna Musa maqatal adamiyyin lamma wa qara fi masanihi min kalamillah dan abinda ma aka samu shine Musa bayan da zancen Allah ya shiga cikin kunnensa sai ya zama gaba daya ya kyamaci irin mugayen maganganu da barna da yan adam suke thumma talazzuzu bis sauti amrun tabi'i kuma dama mutum ya ji wani sauti wata murya ya ji ta burge shi ta mashi dadi wannan abu ne a cikin ɗabi'ar dan adam la taqlaqu lahu la la ta'alluqa lahu bi kaunihim sami'u sautar rabbi aslan wannan bai da alaka da wai sai wai saboda sun taba jin murya Allah ne shi yasa yanzu in suka ji wata murya sai ta musu dadi thumma inna ahadan la yadhkuru dhalika sama aslan illa bil iman sannan babu wani mutum da ke iya tuna wannan magana da aka ce Allah ya yi da mutane wanda Qur'ani ya tabbatar sai dai kai imani tunda Allah ya bada labari lalle abin ya faru kamar yadda mutum idan yana yaro karami abubuwa da dama zai iya tuna su in ya girma amma idan aka bashi labari in ya yadda da wanda suka bada labarin sai ya yadda yanzu kowa an tambaye shi yaushe aka haife ka sai ya ci ranar kaza ga watan kaza amma wannan labarin da aka bashi da bai sai tuna shi ba imani ne da cewa kai wanda suka ga mai bagariya suka mushi ba to da haka babu wani wanda yake tuna wannan zancen da Allah ya da mutane Allah da ya faɗa ɗin ya ce ya yi zancen saboda mun yi imani da shi mun yi imani da manzon da Allah ya aiko mun yi imani da saƙon da manzon ya kawo sa muka yadda cewa an yi wannan abu da haka babu wani magana kwakwalan mutum ko zuciyar mutane ba ta iya tuna wannan abu ballantana har a rike shi a matsayin dalili na istijaba na cewa saboda kana tuna wani abu ne a baya yasa yanzu in ka ga irin shi sai ka ji damuwar da ka ji a wancan baya ko ka ji daɗin da ka ji a can baya malam ya ci gaba da cewa والناس متنازعون في أخذ الميثاق وفي ذلك السماء بما, بما ليس هذا موضوعه كما ما, ما, ما لمي سنة الناس أنا سنة دا maganganu da, da saɓani akan me ma ake nufi da wannan ɗaukan alkawarin da Allah ya yi ma mutane yaya ma abin ya faru wanda ba nan bane muhallin tattaunawa akan shi thumma inna madhhab al-junaidi fi as-sama'i karahatu at-takallufi li hudurihi والاجتماع عليه sannan kuma mun sani yana ƙara tabbatar da rashin tabbatar wannan zance daga Junaidu yace mun sani cewa mazhabin Junaidu rahimahullah shine yana da karhanci yana kyamatar da at-takalluf li huduri mutum ya dauki dawainiya dan ya je ya halarci wurin da ake kida ya nufaci wurin da ake kida ko ya siyo rediyo ya siyo kaset ya kunna kiɗa kaga yayi takallufi kenan ko ya kunna a cikin wayarsa yana ci ko ya je inda ake kiɗa yana saurare wannan makruhi ne a mazhabin junabi wal ijtimai alai da kuma yin taro yin gangami don ai kiɗa yana ganin in mutum ya saurara ne ittifaqan ba wai da niyya ba to babu laifi alal misali kana cikin jin rediyo ne an gama sa tafsiri kuma sai suka sako kiɗa da zarar ba kai kana face su wannan amma ka sai rediyo ka sa a motar ka ko ka sai rediyo ka sa a gidanka sannan ka je ka siyo kaset na album na mawaka kana ji kaga wannan kai kai niyyar ji kenan to a gun jin rediyo akwai bambanci tsakanin wanda yayi wannan niyyar kuma har yayi mata sa'ayi ta hanyar sanya dukiyarsa ko lokacinsa ko datarsa don ya samu wannan da kuma wanda ya ji ba tare da ya nemi saurare ba وإنه أن من تكلف السماء فتن به فكيف يؤلله بهذا جنيد yana da fatawa akan cewa man takallafa samaa duk wanda ya daukar wa kanshi al'amarin neman inda zai ci kiɗa da ƙarfin tsiya to wannan za a fitine shi da al'amarin kiɗan za a waye gari kiɗan zai zama fitina a gare shi wa qad zakara abul qasim zalika faqala abul qasim din ma ya kawo wannan magana ta junaidu gashi inda yake cewa samitu muhammad ibn al-husayn yaqulu samitu al-husayn ibn ahmad bin ja'far samitu aba bakr ibn mimshad qala samitu al-junayd yaqulu as-sama'u fitnatun liman talabahu tarwihun liman sadafahu yace as-sama' sauraron kada kade fitnatun jarabawa ne fitina ce liman talabahu ga wanda ya nema watafi yana neman ina zai samu ya ji wata ruwihun liman sadafahu amma yana iya zama nishaɗi da rage zafi ga wanda ya ke cibus da shi wanda bai nuface shi ba gamuwa kawai suka yi a hanya to kaga shi ma ya kawo maganar kenan daga junaidu wadda take tabbatacciya ce fa akhbara annahu fitnatun liman qasadahu wa lam yaj'alhu liman sadafahu mustahabban wala da'a yace kaga junaidu ya ɗauki cewa fitina ne shi kiɗa ga wanda ya nufaci kiɗa walam ya ji alhu liman sadafahu mustahabban wala ta'a sannan bai ce wanda ya gamu da kiɗa gamuwa ta kicibus hakan ya zama mustahabbi gare shi ko hakan ya zama ɗa'a ya zama biyayya ga Allah ba bal ja'alahu raha ya ce dai kawai wato dan samun sauki ne haka فكيف يقول تتيازا أتي وياتي إنه أظهر خطاب الحق المتقدم وي شي كدا ينا بينا ومتاني زنچن دا الله يدسو أتن باي أتن أميثاكي قال أبو القاسم سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول السماء حرام على العوام لبقاء نفوسهم مباه للزهاد لحصول مجاهداتهم مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم sai ƙara kawo kuma wata fatawa har ila yau shi abul qasim al-kushiri a cikin wancan tafin nashi daga wani mutum mai suna abu al-ustazu abu ali ad-daqqaq sunan shi al-hasan ibn ali ibn muhammad an-naisaburi yar shekara ta 405 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan malami ne ga shi abul qasim din kuma abul qasim din ma sirikinsa ne ya auri wata yarsa mai suna fatima bintul hasan sannan shi wannan ya kware sosai a wajen sanin ilmomi daban-daban shi addaqaq da kuma wa'azi babban malamin wa'azi ne a ƙasar ne sabo to shine yake ruwaitowa daga gare shi ya ce as-sama'u sauraron kiɗa haramun alal awam haramun ne akan gama garin mutane sun suka ce awam suna nufin duk wanda ba ba muridi ba ba ba ba amin ba ba muqaddami ba ba kaza ba wato manyan dai mukaman nan na na na sufaye to zama baka cikin su zaka kai ami ne kai gama garin mutum to suka ce yace haramun ne akan waɗannan saboda mene li baqa'i nufusihim saboda zuciyoyinsu suna nan akan ɗabi'a shine ma'anan albaqa suna nan akan ɗabi'ar yadda aka halicce su wato ɗabi'ar wadda take tana shirye da ta karɓi daidai ko ta karɓi kuskure dan a ɗabi'ance ɗan adam yana iya ya hau kan daidai ya hau kan kuskure shine kullu mauludun yuna da al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunasirani to wanda ke kan wannan tsabaragen ɗabi'ar idan ya ji kiɗa akwai yiwuwar kiɗan ya mai tasiri ya ɓata mishi zuciya da haka shi agun shi haramun ne mubahul lizuhaji ya halatta ga zahidai waɗanda suka fita daga wannan ɗabi'ar ɗabi'ar san sha'awar rayuwa da ɗabi'ar buƙatuwa zuwa ga rayuwa suka janye jikinsu suka daina cin mai kyau suka daina shan mai kyau suka daina kallon mata ko auren mata suka daina sanya sutura mai kyau suka fita daga cikin mutane sun zama zuhadu kamar ka ce muridai kenan to wanda ya iya mu zuciye shi wannan tarbiyya ta wayi gari ba ta san abubuwan more rayuwa waɗanda a ɗabi'ance ake so to zai iya jin kiɗa ko ya ji ba zai mishi matsala ba da haka dama suke cewa akan dukkan abubuwa misali ko da matsalar ikhtilati tsakanin maza da mata za su ce awam ne kawai aka hana saboda awam suna cikin ɗabi'a su ta gariza insaniya amma wanda ya zama zahidi ya riga ya tarbiyyar zuciyar shi to shi ba a jin matsala game da shi ko ya yi cakuɗe da mata babu komai wannan kuma asali a kiristanci ake da wannan daga kiristanci aka ɗauko shi aka shi cikin sufanci aka shi cikin musulunci a wurin kirista rabaran fada ko abin nan da suke ce mashi waɗannan dai al-kisina wa ruhban su a wurin babu shamaki tsakaninsu da mata babu da haka kaga ake yawan samun matsaloli tsakaninsu da mata muridansu ko abin nan ɗinsu rahibat ɗinsu a ka'idar coci a ka'idar addinin kiristaniti sun riga sun yi wa su tarbiyya yadda ba ta ganin ya mace a matsayin abin sha'awa za ka babu wannan shedan din a tunaninsu wanda a hadisi aka ce wanda ya keɓance da ya macen da ba muharramar shi ba shedan ne na ukun su ko to su suna ganin in ka shiga zuhudu to wannan abin babu shi ka wuce wannan matakin ina fata mun gane abin da suke nufi to da haka kuma tunda abin ƙarya ne sai suke samun matsaloli na fyaɗe da zinace-zinace da al'amura mabambanta. To haka, haka a wannan yanayin masu ke faɗa. Mutumin da yake yana kan ɗabi'a, to kiɗa na iya burge shi, yana iya in ya ji ya yi rawa, ko kuma zuciya shi ta bushe ta lalace, ko shi ɗan ya tsira mashi munafaci a zuciya. To amma ya suka ce wanda ya zama zahiri, ai ya riga ya yi baran-baran da abubuwan zina ɗin duniya. ya ɗauko kan shi alkawari ba ruwan shi da kaza ba ruwan shi da kaza to da haka ko ya ji kiɗa ma ba zai mai tasiri ba ina fata mun gane falsafar da suka kawo anan ku sai ce kuma li usuli mujahadatihim saboda sun samu wannan ƙwazon na sun raba ransu sun raba zukatansu sun raba rayuwarsu da san duniya to a wajen su halas ne wato irin abin da ba shi ke cewa ba lada ba zunubi yin ka banza barin ka banza mustahabbun li ashabina li hayati qulubi yace to su kuma mutanen mu yana nufin wato su shehunnai kenan wanda suka yi wusuli ko wanda suka zama muqaddamai ko wanda suka zama arifai sun san Allah to su a wurin su mustahabbi ne ma an yana da kyau su dinga jin kiɗa saboda mene li hayatu qulubihim saboda zuciyar ta riga ta rayu akan kaunar Allah ta riga ta canza salo daga zukatan bayi ta zama zukata irin na mala'iku masu tsarki ina fata mun gane to kaje da rarraba hukunce hukuncen sai ibn tamiya yake cewa qultu qad qaddama abul qasim fi tarjamati shaykh abi ali az raw zabari ya gabatar shi wato abul qasim a sanda yayi tarihin wani malami mai suna abu ali arrau zabari shine ahmad ibnu muhammad ibnu al-qasim arrau zabari wanda ya rasu ta ɗari uku da ashirin da biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da tarjama cikin sirru alamin nubala wanda yana dangantuwa zuwa ga sarakunan farisa ne amma sai ya guje ma duk wani abu na duniya da duk wani son jin daɗin rayuwa ya zaɓi sufanci babban sufi ne a cikin sufaye ya rasu a cikin a farkon karni na hudu shekara ta ɗari uku da ashirin da biyu kamar yadda ambata insha Allah wa huwa qadimu shi ya dade da da mutuwa tufiya ba'da al-ishirina wa thalasmiya ya rasu bayan shekara ta ɗari uku da ashirin da ashirin da biyu kamar yadda na faɗa sahibal junaida wa tabaqata thaniya ya zauna da al-junaid da kuma tabaka ta biyu ta ɗaliban wannan makaranta tarjama ta gabata a cikin shi wancan littafi na arsal al-qushayriya وكان يقول أستاذي في تصوف الجنيد يا كسن ينا تشيوا شي الروضة الروضة باري ينا تشيوا ما لمينا أصوفا شين جنيد وفي الفقه ما لمينا أفقه أبو العباس ابن سريج وتو أحمد ابن عمر ابن سريج كان الشافعي wani malami ne babban malami ne ba shafi'i shi kuma rasuwarsa shekara ta ɗari uku da shida bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan faɗa shi wannan arroza bari yakan faɗa ya ce wannan shine malamina wa fil adabi sa'alam yakan ci malamina a adab shine sa'alam malamin nahawun nan wa fil hadisi ibrahim al-harbi malamina a hadisi shine ibrahim ibn ishaq al-harbi mai garibul hadith wa qala fihi abu al-qasim abu al-qasim al-qushayri yace huwa azraful mashayikh wa a'lamuhum bit tariqa shi wannan shi yafi dukkan shehunnai iya daɗin fira shi ne azraf wa a'lamuhum bit tariqa kuma yafi dukkanin shehunnai sanin tariqa wato sanin sufanci qala ya sake cewa samitu shekha aba abdurrahman sulami rahimahullah yaqulu samitu abul qasim ad-dimashqi yaqulu su'ila abu ali ar-rawdabari amman yasma'u al-malahi wa yaqulu hiya li halalun yace an tambayi yanzu wannan magana ita ma magana dai shi alƙushir ne ibn taymiya yana so ya ci kuikuya shi ne a cikin dalili daga maganganunsa ya sake kawo bayan da ya kawo magana akan irin wani irin mutum ne wannan mun je karatun fikihu da arabiya da hadisi da da sufanci kuma duka abun gogaggun malamai mutanen kirki to kuma ga maganar shi da shi kushirin ya kawo wadda ta saba wa irin waccan magana an tambayi abu ali ar-rawgabani aka ce mishi algafarta malam ina hukuncin wanda yake sauraron kaɗe-kaɗe wa ya ƙulu kuma amma yana cewa hiya li halalu ni ya halasta gare ni in saurara li'anni wasaltu yana cewa saboda na riga na yi wusuli ila darajatin zuwa wani mataki la yu'athiru fi ikhtilaful ahwali canzawar yanayi baya tasiri gare ni ma'ana da yunwa da ƙoshi da farin ciki da baƙin ciki da damuwa da natsuwa da talauci ko wadata da jin kiɗa ko rashin jin shi duka wannan baya girgiza zuciyarsa kaga ya zama kamar wani wato kamar na'ura kenan ba ta ba ta reacting ga yanayin sanyi ko zafi ko yunwa ko talauci ko ko wadata ya zama kamar kwamfuta kenan ko to yace shi ya riga ya kai wannan yanayin kaga irin wannan shine irin abin da suke faɗa in sun yi wusuli cewa su wani abu baya canza su ko sun sha giya ba sa jin maye da dadinta ko sun gama ta tsirara ba sa jin sha'awarta ko sun ga dukiyar wani ba ta burge su ko sun ga kyan wani abu baya burge su ko sun ga munin wani abu baya ba su takaici suna nan stagnant yace to shi ya kai haka dan haka kida bai mai tasiri fa qala sai ce na'am qad wasala al-amri walakin ila sakar kinaran da Allah lalle ya isa inda ya isa amma ina ne ya isa wutar sakara ya isa ya isa cikin wuta ne ya zama dan wuta irin aikin ‘yan wuta yake, wannan wuta ɗaya daga cikin wuta ce ko kuma ƙofin wuta guda bakwai, da Allah ya ciki ke cewa la hasaba atu abuwa bin li kulli babin minhum juz'un maqsum malamai suna cewa akwai sun fitar da su a cikin alƙur'ani akwai jahannam akwai lava akwai jahim akwai al-hutama akwai al-hawiya ko sai kuma ita sakar din ma salaka kun fi sakar qalu lam nakum min al-musallin da kuma zuƙu masa saƙar da aka ce ko zuku yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim zuku massa saqar ma'anan saqar a larabci shine annaru allati tuzibu al-ajsama wal arwah haka ya fada a cikin alqamusul muhit na fayruza baji wuta wacce take narkar da jiki da zuciya kamar yadda ka san rana tana narkar da kakidi ko manja shine azzauba shine ma'anan sakar da haka zaka suna cewa sakartuhu bishamsi na narkar da wannan kitsan da rana to haka wannan wuta take narkar da gaba ɗaya halittar da aka saka a cikin ta fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya tsare mu to sai malamin yake cewa kad wasala la amri tabbas wanda da yace yana jin kida shi halas ne gare shi saboda shi zuciyar shi ta riga ta zama ba ta asirantuwa da wani canjin yanayi to wannan ya isa din amma zuwa ina ya isa shine zuwa gaba wuta Allah ya tsare mu kaga wato ya bada fatuwa akan cewa waccan magana mummunan magana ce yanzu kaga akasin abin da aka kawo daga gare shi cewa ya ce jin kiɗa ga wani halas ne jin kiɗa ga wani haram ne jin kiɗa ga wani mustahabi ne yanzu tunda masu cewa sun yi usulin su ne irin wanda aka ce ya ce a wurinsu mustahabi ne ina fata mun gane fa qawlu daqqaq huwa mubahun lizuhat fadin da daqqaq yayyace ya halasta ga zahidai li husuli mujahadatihim saboda samuwar ƙoƙarinsu wajen hana zukatansu jin daɗin duniya wanda zai an karahu abu ali arrauza bari shi ne abin da ya inkari a wannan fa kaifa bi qawlihi mustahabbun to ina kuma gan an ce mustahabbi ne wa sanatakallamu insha Allah ala hadha yace zamu ga mai magana akan wannan a gaban insha Allah ثم إنه ذكر بعد هذا أنه سمع الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول السماء طبع إلا عن شرع وخرق إلا عن حق وفتنة إلا عن عبرة وهذا الكلام يوافق قول الرضباري ويخالف قوله إنه مباه للزحاد لوصول مجاهداتهم مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم فإنه جعل كل سماء ليس بمشروع فهو من الطبع ومعلوم أن سماء المكاء والتسدية ليس مشروعا فيكون مسموعا بالطبع مطلقا yace thumma zakara sannan kushairi ya ambaci an ba'da hadha bayan wancan zancen annahu sami'a al-ustaza aba ali ad-daqqaq rahimahullahu yaqul cewa ya ji malam abu ali ad-daqqaq Allah ubangiji ya mishi rahama yana cewa as-sama'u tab'un shi sauraron kida wani abu ne na dabi'a a dabi'a yake wato dabi'a take sa mutum ya ji kida har ya ji ya mishi dadi illa an shar'i ba a ce daga shari'a ba ba shari'a bane shine ma'anar illa an shar'i ai laysa min shar'i ba ba addini bane wa kharaqun fita ne daga ainihin wato yanayi yake sa mutum ya saurari kiɗa illa an haƙin ba a ce wai abu ne na gaskiya ba fita ne daga gaskiya wa fitnatun kuma fitina ne illa an ibratin ba a ce wai hanyar samun wa'azi ba a ce za a yi wa'azi da shi ba ina fata mun gane wa hadha al-kalamu yuwafiqu qawla ar-rawza bari kaga wannan magana ta dace da waccan magana da muka ji ta ar-rawza bari da yake cewa abin zai kai mutum wuta wa yukhalifu qawlahu ya saba da waccan magana ta baya da aka ce innahu mubahul lizuhadi ya halasta ga sufaye li husuli mujahadatihim saboda suna ƙoƙarin raba kansu da duniya wa mustahabbul li ashabina wacce magana da aka ce ya halatta ga ainihin wato manyan wanda suka yi wusuli li hayati qulubihim saboda wai zuciyar su rayayya ce fa innahu kaga anan ja'ala kulla sama'in ya sanya dukkanin wani saurare laysa bi mashru'in wacewa ba shari'a bane fa huwa an yana zuwa ne daga ɗabi'ar mutane ومعلوم أن سماء أن سماء المكاء والتسدية ليس مشروعا أبن يسنني تشوى للي أن سماء أن سماء المكاء والتسدية سورارا فيتو دا دا, دا تابي ليس مشروعا با أبن يجدوا أتكن شريعة با فيكون مسموعا بالطبع مطلقا سيدا مكوي أنا سورارا شني أمدين تبيئة الأدب با, با الدين بني يا رجي a duba abin da shari'a ta ce akai shari'a ta hana don haka sai a bari wa qala sannan kushairi ya ce samitu aba hatimin sijistani ya ƙulu samitu aba nasirin sufi ya ƙulu samitu alwajihi ya ƙulu samitu aba ali arrauza bari ya ƙulu kana alharifu bin asadin almuhasibi ya ƙulu salafun idza wujidna tamatta bihinna وقد فقدناهن حسن الوجه مع الصيانة وحسن الصوت مع الديانة وحسن الإخاء مع الوفاء sai sake kawo isnadi ta hanyar abu hatim a sujistani daga abu nasirin sufi ya ce ya ji daga wani mutum mai suna alwaji shi kuma daga abu ali an rauza bari din abu ali ya ce alharis ibnu asadin almuhasibi wani mai wa'azi da ya zamani da ibnu da, da ahmad ibnu hanbal mun karanta labarin shi a baya ya kulu yana cewa salasun abubuwa guda uku idza wujidna idan aka same su tamatta bihinna yi kokari ka ci more su wa qad faqadnahunna yace yanzu mun rasa wannan abubuwan guda uku husnul waji ma'a siyana kyakkyawar fuska tare da taka tsantsan wa husnul sauti ma'a diyana da daddaɗan murya tare da kamewa da bin addini wa husnul ikha'i ma'al wafa da kuma kyakkyawan ɗan uwantaka tare da cika alkawari ko cika zumunta qultu ibn tamiya yake cewa qad qarrartu qabla hadha al ma'ana bi anna al husna fi sura was saut in lam yakun ma'a taqwallahi wa illa lam yakun illa mazmuma yace ai mun riga mun fada a baya cewa yadda abun yake shine kyakkyawar kama da kuma sauti murya mai daɗi in dai ba a gwama su da tsoron Allah ba za su zama abin zanki mutumin da yake da kyan halitta namiji ko mace mutumin da yake da daɗin murya namiji ne ko mace idan bai yi amfani da wannan kyan halittar tashi da murya shi mai zaƙi don yin abin da Allah yake so ba to waɗannan abubuwan za su zama mashi abin zargi idan mace ce mai kyau in bata killace kyan nan nata ta rufe shi yadda Allah ya ce a yi ba ta bayyana shi kawai ga waɗanda Allah ya ce ya halasta a bayyana musu ko mutumin da ke da murya mai daɗi ya ƙi yin tilawa alƙur'ani ya koma yana yin waƙe-waƙe na banza to wannan baiwar da Allah ya yi musu za ta zama abin zargi kuma abin halaka a gare su ومن الديانة أن يكون حسن الصوت مستعملا فيما أمر الله به yana daga cikin addini shine mutum ya amfani da muryarsa mai daɗi wajen aikata abin da Allah ya umarni da shi na karanta alkur'ani da sauransu qala abu al-qasim wasu ila zunnuni al-misri an sauti al-hasani an sauti al-hasani fa qala mukhatabatun wa isharatun awda'aha Allah كل طيب وطيبة وسئل مرة أخرى عن السماء فقال و وارد وارد حق يزئد القلوب إلى الحق فمن أصغى إليه بحق تحقق ومن أصغى إليه بنفس تزندق يقال تشوى إن جاء أبو القاسم وسئل ظنون المصري an tambayi abulfai tauban ibn ibrahim al-misri wanda aka da suna dunnun wanda shi ma babban malamin zuhudi ne malami ne mai takaɗan ɗan a zamanin shi yana daga cikin zahidai sosai ya rasu shekara ta ɗari biyu da arba'in da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mishi aka tambaye shi an sautin hasan me zai ce game da murya mai daɗi faqala yace mukhatabatun wa isharatun abubuwan zance ne da abubuwan yin ishara abubuwan nuni au da'a Allah kulla tayyibin wa tayyiba Allah ya taskace su a jikin duk wani mutum mai kyau ko wata mace mai kyau wasu ila marratan ukhra aka sake tambayin shi anis sama game da kida din fa qala sai ce waridu haqqin wani abu ne na gaskiya yuz'ijul quluba ila al-haqq wanda yake motsa zukata zuwa ga Allah wanda shine al-haqq faman asgha ilaihi bi haqqin wanda ya saurari kiɗa don Allah ta haƙaƙa to sai ya kai ga Allah din waman asgha ilaihi bi nafsin wanda ya saurara kuma da zuciyar shi don ya ji daɗi kawai ta zandaka zai iya zama zindiki sai malam ya maza ya ce qultu hadhal kalam lam yusnidhu an dhinnuni wannan zancen alƙushairi bai kawo isnadinsa zuwa ga Sauban ibn Ibrahim al-Misri ba wa inna ma arsalahu irsala gashi nan dai ya koro zancen ne a guje kawai wa ma yusiluhu fi hadhihi risala irin zantukan da kushairi yake kawo a wannan littafin nashi haka ya sake su babu babu isnadi ya kawo shi a guji haka mursali qad wujida kasirun minhu makdubun ala ashabi an gano cewa da dama daga cikin maganin da ya kawo babu isnadi to ƙarya aka danganta shi wannan zancen zuwa ga waɗanda aka ce sun faɗa imma an yakuna abul qasimi sami'ahu min ba'din nasi fa'ataqada sidqa watakila ya zama abul qasim kushairi ya ji waɗannan zantuttuka a gun wasu mutane kuma ya ɗauka cewa gaskiya suka faɗa aw ya kunu man fawqahu kadhalika ko kuma wani wanda ke saman shi ne wanda ke saman shi a cikin isnadin shine ya ji a gun wani ya ɗauka da gaske ne aw wajadahu maktuban watakila kuma ya yiwu abul qasim ko na saman shi ya tadda wannan magana ne rubutacciya fi ba'dil kutubi a wasu littafai fa aka kada sihhatahu sai ya kudirce cewa wannan zance gaskiya ne wa man kana min al mursilina wanda di ya zama daga cikin masu yin magana a gurguje haka lima yadkurunahu suna irsalin abinda suke ambata min al awwalina wal akhirina daga cikin mutanen farko da na ƙarke ya atamidu fi irsalihi li sahihin naqli war riwayati al thiqat an sani cewa suna dogaro ne a cikin wato irsalinsu suna dogara ne da zance ingantacce daga riwaya amintattu wannan wata magana ce yake tana cikin musallar hadisi malaman farko da suke irsali waɗanda aka san su da irsali irin su a'amash irin su wani su wani sai amash tadlisi yake ko irin musamman malaman cikin tabi'ai da atba'u tabi'ina wanda aka san su da irsali suna yawan kawo mursalan hadisai ga hadisan nan da dama a cikin muwadda da tafai irin ta ko to irin waɗannan irin su zuhuri misali suna yin irsalin ne alhalin suna da yaƙinin cewa daga amintattu suka ruwaito ko mun gane shi sa ma ake da sabani akan a karba ko ka a karba fa hadha yu'tamadu irsalu irin wannan ana karban mursalinsa kamar irin na sa'id ibn al-musayyab idan yayi irsali an san daga ina yayi wa amma man urifa fi ma yursiluhu kathiru min al-kadhib amma wanda aka san yana yin irsali akwai ƙarya ko yana yin irsali daga masu rauni lam yuwaffaq bima lam yusaq bima yursiluhu ba a amintuwa da abin da yake irsalin nan ba a amintuwa fa hada tafsilu mawjudun fi ma fi man yursilu an-nuqula anin nasi min ahli al-musannafati yace kaga wannan wannan irin magana da aka yi game da mutanen da masu riwaya cewa wanda aka san yana irsali daga amintattu ana karban irsalinsa wanda ko aka san yana irsali daga waɗanda ba a sani ba ko waɗanda ba amintattu bane ba a karba ko yace to wannan ka'idar ita za a diga yin aiki da ita take ci gaba da yin aiki da ita ga mutanen baya waɗanda suke yi rubuce-rubuce kamar da aka aike ta a zamanin riwaya ta kuma za a aike ta akan masu littattafai musannifuna idan mutum ya yi irsali daga amintattu an san ɗabi'arsa yana yin irsali daga amintattu ana iya karba idan ko ya irsali daga waɗanda ba sani ba ko waɗanda ba amince da gaske su ba za a karba ba ومن أكثر الكذب الكذب على المشايخ المشهورين yana daga cikin ƙarya da tafi yawaita a duniya shine yin ƙarya ga malamai da suka shahara babu wani malami da shahara sai da zama an mashi ƙarya na farkon su shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga babu wanda ya kai shi malanta ko shahara ko to ƙarya wasu sun zauna sun mishi ƙarya ta fi guda dubu da guda ɗaya ga ta nan ta cika gari tun da fiye da shekara dubu har yanzu ba a fasa yi ba a wannan zamanin da muke rayuwa ma za ka ga kamar ƙaryan ma ta samu wani tagomashi so da yanzu kawai wani zai zauna a ɗaka ya yi tafin ɗin ƙarya ya ce annabi ya ce a karanta zikiri kaza so ɗari kaza za a samu kaza annabi ya ce a yi kaza annabi ya ce a bar kaza sai ya turo shi cikin duniyar gizo din nan ya shiga whatsapp ya shiga twitter ya shiga instagram ya shiga facebook ya ta yawo a ta damun ustazai da algatu mallam wannan ya inganta wannan wannan ina asalin shi musamman tunda mutane suna son romo romo na addu'a da romo na falala za ka ga an fi kawo hadisai irin waɗannan idan yanzu a rayuwar da nake da wuya a ce an yi 24 hours wani bai mai wannan tambayar ba musamman iyayenmu mata kullun tambayar suke nan ga wata adda an ce idan an yi yara ba za su yi zina ba idan an yi yara ba za su yi sata ba ga wadda an ce idan an yi an karanta kafa ɗari uku da talatin za a samu miji na gari mijinki ba zai ci amana ki ba ba zai miki kishiya ba duk irin wani zantukan shi ake yaɗa wa mata kuma duk sun yarda masu hankalin cikin su da wanda suka rage da tunani su ne ma za su dinga neman su ji daga wani irin abin da ake cewa asibiti second opinion ko su ji ko akwai inganci to kuma mafi yawanci wakacin masu babu inganci za su ci gaba da yi ko kuma dama fa suna yi yanzu ma dai kawai fuduliya san a sani ne yasa suke so su ji me yasa ko akwai inganci ko babu to kaga yanzu an samu cin kasuwar hadisan ƙarya sun karu ana yi babban malamin duniya kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an mishi ƙarya to kuma ba luka mai man duna duka sauran malamai ana musu ƙarya shi kake ne yake faɗa nan cewa mafi yaduwar ƙarya ita ce ƙarya da ake wa malamai shi sa ya kai mai zuwa ka ba da labarin malam wane ya ce kaza ka dinga tantance tukunar da gaske ya faɗa ko ko kai abin da ka ji a gari ne abin da ka ji a gari ko abin da aka yada a kafafen yada labarai ko a wuraren zama ko a majalisa ko a wuraren da aka je za a yi ma malamin rabi ba dole ya zama an mishi adalci wajen faɗan labarin ba sai kuma ka zo kana yada cewa ai an ce malam wane ya ce kaza ai an ce malam wane ya yi kaza ka dinga lissafa irin zunubin da kake ɗaukar kanka a yayin da shi fa malamin nan kullum aikin shi wa'azi ne da karantarwa da al'amur bil ma'rufi wa nahy anil munkar kaga ana sa ran shi aikin lada yake kai kuma baka yi cimoriyar wa'azin ba kana ƙara dubga kanka zunubi shi yana cewa yana aikin lada ta yi yayi wani aiki kwaya ɗaya da Allah zai gafarta mai akai baka sani ba Allah ya shitar da wani mutum guda ɗaya ta hannun shi sai ya tsira kai kuma kana nan kana dubga kanka zunubi baka sani ba dan yanzu wannan ita ce kaman tijara rajiha kasuwancin da ke ci tsakankanin gama garin mutane da ɗalibai da ustazai da 'yan makaranta da duk nau'o'in mutane shine ya da karerai game da malamai malam wane ya ce kaza malam wane ya yi kaza ai an bashi kaza ya karba duk labarai ne marasa tushe duk wanda aka tayewa ya gaya maka sai ka ji kanzon kurege ne ai ya ji ne ai ya gani ne ai an yi posting ne ai an ce ka ce ne Allah shi kyauta faqad ra'ayna min zalika wa sami'na ma la yusihi illa Allah kaje yace shi ma ibn jami'a yace mun ga irin wannan karerin da aka yi malamai ko mun ji labarin irin wannan karya wanda Allah kadai ya san iyakarta Allah kadai ya iyakarta kun tuna kissar Ahmad ibn Hanbal da ya ibn Ma'inin da suka je masallaci suka yi sallah suna zaune suka ji wannan sheka ƙarya yana cewa haddathana Ahmad ibn Hanbal wa ya ibn Ma'inin kaza kaza kaza yana ta kawo hadisi ana tara mashi sadaka suka tsaya suna mamakin Allah ya ya dan ma'ini tunda shi bai da hakuri na ibnu na da ibnu hanbal ya ga ba zai iya hakura ba yace mishi kai eh waye baka hadisan nan yace Ahmad ibnu hanbal waye ibnu ma'in yace to ka gani ni ne ya haya wannan kuma abokina shine Ahmad sai ya tsaki yace lalle na dade yana jin labarin cewa ku mahaukata ne amma ban taba sani ba sai yau ku kadai ne kuke da irin wannan sunan shi yana da malamai wai sun fi dubu masu irin sunan sai ya ƙara shigewa cikin barna da ɓata to haka mutum yana zaune da ji an mashi ƙarya ko a bada labari a ce kayi wani abu sai ka ji labarin ma kai baka ma taɓa tunanin yin irin wannan abin ba irin abin da Allah yake cewa mu'minatun ghafilatun wurin da za a musu ƙazafin zina alhalin ita bata ma taɓa tunanin wani abu ya kama da wannan ba a cikin tunaninta sai ka ji an ce ai ka aikata kaza kowa ne yayi kaza a cikin tunanin shi bai taɓa yin wannan abin ba to kun san ba malamai ba hatta mafi yawan shugabannin sharin da ake musu kenan wani abin wala ba su ma san ana yi ba amma sai a ce su suka ce a yi ko su suka yi shugabannin da kake gani duk da haushin su da kake ji amma wannan magana gaskiya ce akwai abin da ko ba su suka yi ba wani ne yayi da sunan su yana ganin ya isa yi amma za su ɗauki tabi'a ba ina justifying abin da aka yi bane ko kuma ina cewa ba su da zanibi bane amma dai yadda abin ya faru alama fi nafsil amri wasu abubuwan da dama da ake gwamnonin da shugabannin kasar da ba su ma sana yin su saboda mene saboda sun riga sun killace kansu ko kuma doka ta killace su ba sa ganin mutane ba su zuwa inda mutane suke ba su zuwa su cakuɗe da mutane za ka ya za su san da halin da mutane suke ciki ko yadda hanyoyi suke ko irin yunwar da ake ko bala'in da ake ciki ya za su sani idan jarida ce ko rediyo ba a barin su sai abin da ake so su ji in jarida za a kai wa gwamna sai an saka irin wannan alamun da muke sakawa daidai da ake so ya karanta an ja layi da maka nan kawai ake so ya karanta ko ba za a bar shi ya karanta sauran ba in ma ba irin wasu gwamnoni na yanzu wanda suna amfani da kamar intanet haka zai iya karanta email ɗinsa zai iya karanta abin nan handle ɗin shi na twitter ba wasu ba su ma san sai an zo ma ce musu yau monday sannan za su gane ba su san ma ranar da ake ciki ba kwanan wata ba su sani ba farashin dala ba su sani ba farashin shinkafa ba su sani ba abin da suka sani kawai ta kawo musu takardu suna sa hannu da kuma ah, suna suna suna suna abin nan suna sharing meetings suna kuma tafiye-tafiye a cikin jiragen sama da motocin alfarma so da haka dole a dinga wani mulki haka gan shi ga nan kamar wasan drama Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa hadha abul qasim ma'a ilmihi wa riwayatihi bil isnadi kaga abul qasim al kushairi tare da ilimin sa da kasancewar shi yana riwaya da isnadi a littafin sa wa ma hadha fa fi hadhihi risala kit'atun kabiratun min al maktubat tare da haka a cikin littafin nan nashi an samu abu da yawa na maganganu na zuki ta mallakairai allati la yunazi'u fiha man lahu adna ma'rifa bi haqiqati halil manqul anhu wanda duk wanda yake da karamin sani game da ɗabi'ar mutumin da aka ya faɗi magana ba zai yi jayayya akan cewa wannan magana ƙarya bace magan da aka faɗa daga wasu malamai kamar yadda wanda muka ji misali yanzu daga Zanunin Misri in ka san tarihin shi ka san wani irin mutum ne shi da zaran ka ji magana zaka ce ƙarya ne kamar da ka san mutumin da kake raye da shi akwai magana da zaran an faɗa an ce ya faɗa zaka ce ba shi bane ba shi ya faɗa ba ba irin magana ba shi ba irin magana shi bace wa amma alladhi yusniduhu min alhikayati fi babi samai fa ammatuhu min kitabaini ibn tamiya yake cewa abubuwan da ko kushe yake kawowa na hikayoyi waɗanda ya faɗa game da asama game da jin kiɗa ɗin nan wanda ya kawo su da isnadi to ɗaukacinsu ya ciro su ne daga littafai guda biyu kitabun luma li abi nasirin sarraj fa innahu yarwi an abi hatim jistani an abi nasirin an abdullahi ibn aliyin at-tusi wa yarwi an muhammad ibn ahmad ibn muhammad at-tamimi anhu ومن كتاب السماء لأبي عبد الرحمن السلمي وقد سمعه منه yana ciro littafan ne daga yana ciro maganganun ne daga littafai guda biyu littafi na farko littafin kitabun luma na Abu Nasr al-Sarraj domin shi kushairi yana riwayar littafin ta hanyar Abu Hatim al-Sijistani daga Abu Nasr daga Abdullahi dan Ali at-Tusi har ila yau kuma yana ruwaito shi ta hanyar Muhammad dan Ahmad dan Muhammad at-Tamimi anhu daga shi mai littafin na biyunsu sos ɗin shi na biyu na waɗannan hikayoyi shine kitabu sama na abu abdurrahman sulami wa qad sami'ahu minhu ya ji wannan karatun daga gare shi fa in kana hadha al-kalamu sabitan an dhinnuni rahimahullahu rahmatullahi alayhi fal kalamu alayhi min wajhayn in muka dauka ma cewa wannan zancen ya tabbata daga zannun Allah ya gafarta mishi to za mu ɗauki magana ta ɗayan fuska biyu من جهة الاحتجاج بالقائل ومن جهة تفسير المنقول farko ta fuskar shin idan zannuni ya faɗi magana to shin hujja ce cewa da yayi aishi kiɗa wani abu ne da ya taho daga Allah kuma mai motsa zukata ya kai su zuwa ga Allah sannan wanda ya ji dan Allah zai samu sanin Allah wanda ya ji dan ya ji daɗi zai zama zindiki wannan magana yanzu sai madauka ta fuska ta farko madauka ya faɗa shi ta zama hujja akan halarcin sauraron kiɗa da kuma na biyu meye ma'anarta ina fata mun fahimci wannan amma al-awwal fuska ta farko ta fuskar hujja faqad nakalu anna zannuni hadara hadha as-sama' bil iraq gaskiya ne an ba da labarin cewa zannuni yana zuwa sauraron irin waɗannan wake-wake da majalisi na bege in ana yi a ƙasar iraki san da ƙasar iraki yana zuwa ya zauna a yi da shi وقد ذكر أبو القاسم حكاية بعد ذلك مرسلة فقال وحكى أحمد بن مقاتل العكي قال لما دخل الظنون المصري بغداد اجتمع إليه الصوفية ومعه قوال يقول شيئا yace yayin da zunnuni ya je kasar iraki a bagadaza sai yan ɗariku suka taru a gurin shi gaba ɗaya ga wani babban shehi ya zo suka zo suka zauna da shi suna neman tabarruki wa ma'ahu qawwalun yaqulu shay'an tare da shi akwai wani qawwal zaka ce qawwal ko qawwala in ta mace ne ko a ce tiqwal ko tiqwalat ko a ce mikwal ko mikwal shine mutum da ya iya daɗin baki mai fasaha mai azanci mutum lasin wanda yake mai baki irin wanda yake cinye kada baki din nan wanda yake surutu ya iya lallauya magana shi suke ce makawwa to sai yana tare da wani mai azanci haka tare da shi ya kulu shay'an yana tayin waƙe-waƙen shi fasta'azanuhu bi an ya kula bayna yadayhi sai aka ce to an zata malam ga wani mai bege zai ɗan yi waka kaji da aka gabatar da wannan fafsada ya kudu sai fara cewa sagiru sagiru hawaka azzabani fa kaifa bihi idhahtanaka wa anta jama'ata min qalbi hawan kad kana mushtarika amma tursi li mukta'ibin idza dahika al-khula idza dahika al-khaliyu baka sai fara irin wakar da suke yi ma abin nan abin da suke cewa al-gulamiyat waƙoƙi da suke yi dan yima samari ko kyawawan maza yabo kamar yadda ake yima mace bege a nuna ana ƙaunarta a waka to shi kuma sai ya zo yana yi ma namiji irin wannan waka wannan waka asalinta ana cewa baitoci ne na wani mawaƙi wanda ya yi su kuma aka ruwaito su a cikin al'agani na abul farad asfahani amma da yake sun yi daɗi wa irin waɗannan masu wannan salam sai suka bugari kowa yana maimaita su kasan idan waka ta yi ma mutane daɗi ta dace da hawan fi anfusihim sai ga tayi tashi nan da nan sai ga ana ta yada ta kowa na yi kowa ya dinga hawa kanta ina fata mun gane yace saghiru hawaka azzabani ya kai wannan dan tatitsin yaro hawaka kaunarka azzabani ta azabtar da ni ina shan wahalar kaunarka da nake fa kaifa bihi idhahtanaka ya kake ganin zai kasance idan muka gamu da kai daga nesa ma ina kaunarka wa anta jama'ata fi min qalbi hawa haƙiƙa kai ka tattara wata soyayya a cikin zuciyata kad kana mushtarika wanda soyayyar ka hada ta da son wani ina jin kishin cewa ba ni kare kake so ba amma turfili mukta'ibin ashe ba za ka dinga yin ta'aziyya ga wanda yake mukta'ibin wanda ya shiga cikin damuwa idza da hikal khaliyu baka wanda duk sanda abokin ƙaunar tasa alkhaliyu abokin ƙaunarsa abokin kibancewarsa ya dariya shi kuma baka sai ya shiga cikin kuka da damuwa saboda ya san ba ƙaunar shi yake ba bai same yadda yake so ba to da aka yi wannan waƙar kaga wannan waƙar ta fi kama da waƙar ƴan daudu qala fa qama dhunnuni wa saqata ala wajhi da aka yi wannan waƙa da zannuni ya ji ta kawai sai aga ya miƙe kawai ya faɗi ya suma saboda daɗi da ta mishi ya samu ya samu jazibiya kenan ko waddamu ya min jabini sai kuma jini ya dinga zuba daga goshinsa wala ya sukutu alal ardi baya faduwa a ƙasa jinin yana zuba da goshin shi amma baya kaiwa ƙasa yana dai yana kwarara a jikin fuska sun makama rajulun min alqaumi yatawajalu sai wani shi ma ya shiga cikin wannan yanayin shi ma kamar altani ya buge shi haka ya fara fagamniya fa qala lahu zunnuni sai zunnuni ya ce mishi allazi yaraka hina taqumu ce Allah yana ganin ka sanda ka miƙe ma'ana kai baka kai kai wannan ba baka kai kai ba mu ne zamu fajalasa ar-rajul sai wannan mutumin ya koma ya zauna qala sai ushari yace wasa mitu aba ali ad-daqqaq yaqulu kana dhunnuni sahibu israf sahiba israfil ala zalika ar-rajul haythu nabbahu anna zalika laysa maqamahu وكان ذلك الرجل رجل صاحب إنصاف حيث قبل ذلك منه فرجع وقعد sai ya ta'aliki ya ce abu al'addaka yana cewa kana zunnuni sahiba israfil gaskiya saboda Allah zunnuni bai kyauta ba ya zai ya ci mutuncin wannan mutumin ala zalika rajuli akan wannan mutumin haisu nabahu ala anna ala anna zalika laysa maqamahu da ya fadakar da shi akan cewa matsayin shi bai kai shi yayi tawajudi ba wa kana zalika rajulu sahiba insafin shi kuma wannan mutumin yau kan shi adalci haisu qabila zalika minhu yayin da ya karɓi wannan nasiha farja a waka da ya kuma ya samu zauna ma'ana mutum ne ya shigo waje ba a gaice shi walima ba ya yi cin abinci da aka yi zuru-zuru sai kai ka fi kowa rashin ta'i da kuka ce malam tashi ka fita ta ga za a gaba kyauta mishi ba shi kuma da ya ga haka sai ya tashi ya fita salin alin zaga yau kan shi adalci da bai tada hayaniya ba shine irin wannan magana ya kamata tun da dai mutumin har shi ma ya tashi zai irin abin da zanuna yake to da ya kyale shi kawai yayi in ji mai talikin amma tunda bai kyale shi ba shi ko mutumin yau kan shahadalci da aka hana shi ya gane cewa matsayin shi bai kai ba sai ibn tamiya yake cewa fa hadha wa nahwuhu huwa alladhi ashara ilayhi al-a'immatu kaga irin wannan dabi'ar ita ce irin abin da malamai suka yi ishara ka shafi'i fi qawli kaman shafi'i mun karanta maganar shi a baya da yake cewa khallaftu bi bagdad shay'an ahdathathu zanadiqa yusammunahu at-taghbiru yasudduna bihi an-nas 'ala al-qur'an yace na bari na bar wani abu da ake a ƙasar Bagadaza ana ce da shi at-takbir ta da ƙura yace zindiƙai ne suka suka kirkiro shi suna yin haka dan su katange mutane daga alkur'ani shine irin wannan abu a tare a majalisi wani ya fara rera waka mutane san shi suna rawa suna faduwa suna suna suna suma in kun tuna mun karanta wannan abu ya maka ishara akan cewa zaka iya zuwa YouTube ka ga videos din har yanzu ana yin wannan abu suna nan da yawa kasashen nan musamman Morocco, Mauritania, Senegal da ma nan Najeriya za ka ga da na Hausawa da na Yarbawa da na Nufawa suna ta irin wannan harrakawa har ana suma ana faduwa ana ɗaukar mutane ana shigar da su cikin IFAF cikin wurin da ake musu first aid saboda saboda sun sumo sun ji ciwo duk wannan jama'a daga cikin addinin Kirista da Yahudu aka shigo da shi cikin musulunci ba cikin addinin musulunci فيكون ذنوني هو أحد الذين حضروا التغبير الذي أنكره الأئمة وشيخ سلام سيدا ما قاشوا وانا اللابار تو ذنوني يتبع زوا إرن وانا تارا دما لما يسكي إنكاري ويكون هو أحد المتأولين في ذلك سيدا ما كينا ينا قيدا كتكين وانا سكي تاويل سنا قنن هكا ياها لسكا قريسو wa qawluhu fihi ka qawli shuyukh kufa to irin wannan magana da ya tawili ba za a karba ba ɗaya take da irin maganan malaman ƙasar kufa wa ulama'iha shehunai da malaman kufa fin nabibi game da abin nan wato tsini allazina stahallu wanda suka hada can tsini na maye in kun tuna mun karanta wannan a baya duk da malamai ne suka faɗa ba za a karɓa ba amma kuma ba za a ce shikenan suna mutanen banza ba suna nan a malamai magana kuma tana nan a kuskure yace mislu sufyana as-sauri wa shariq ibn abdullah وأبي حنيفة ومسعر بن كداب ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى إن كنت أنا أباي من كرنتا أكون ما ما لما ما إن أكذو مجلس شما ينا شا ينا ما ينا ينا ينا ينا ما ينا دن كذا كي ما لما إمامو آه سحاكي wanda ake muke cewa kana yashrabul nabiza ala mazhabi ko yashrabul muskira ala mazhabi malam wani ya kasance yana shan abun maye a bisa mazhabin shi da ya halasta mushi waɗannan malamai yanzu duka manyan malamai ne su Sufyan al-Thawri, Sharik ibn Abdullah, Abu Hanifa, Mis'ar ibn Kidam, Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla, malaman hadisi ne da fiqh da Qur'ani da tafsiri da komai. Amma kuma dukan su suna da wannan fatawa akan halaccin nabi wanda shubha ce ba daidai bace fatawar. Kuka garanta musallam da Ibn Abi Shaba za ga asadan suna nan da yawa. Suna cewa duk abin da aka tsima da nufin asali an yi wani abin sha ne, an yi juice ne. idan daga baya ya gauraye yi famentin ya zama yana bugarwa to yana nan a matsayin halas kuma suna sha wannan kuma ita ce fatawarsu duk malaman ƙasar kufa fatawarsu kenan yace to irin waccan wannan abin da zunnuni yayi malami ne na kwarai amma yayi wannan fatawar kuma ya je wurin da ake wannan barnar to ba za a ce shikenan tunda malami ne ta zama daidai ba ba za a ce haka ba tana nan a kuskure kuma wannan ba zai sa shikenan a ce duka a zabta girman shi a ce kuma ya zama mutumin banza ba ina fata mun gano domin yayi ne bisa tawili mun gane ba mun gane bambancin waɗannan abubuwan da tsantsan abin da sako ne babu tawili akan shi yanzu kamar shi shan giya din mun karanta a baya idan ka ji wani malami mutumin Madina yayi wannan fatawa to ba ta gaskiya ba ce shi yanzu ba tawili bane yanzu barna ce shi yake so ya kawo ina fata mun fahimci wannan to sai kuma cewa wa ghairuhum min ahli ilmi da wasu wa ka qauli ulama'i makka kamar kuma maganar malaman ƙasar makka wa shuyukhiya da shehunan ƙasar makka fi mastahalluhu min almut'a was-sarf game da abinda malaman ƙasar makka suka halasta na auren mut'a was-sarf da kuma riba a ƙasar makka a makarantar musamman sahabi abdullahi dan abbas duk da yake ya tabbata a ƙarshen rayuwarsa ya rawo daga kan wannan fatawa amma Abdullahi dan Abbas ya kasance yana ci gaba da bada fatawa akan halaccin auren mutu'a wanda har Ibn Zubair ya rantse da Allah ya rantse da abin da zai kashe shi yace idan ya sake gani wala sai ya mushi sai ya sa musu haji ya ci gaba da bada wannan fatawa akan auren mutu'a hadisai ne sanannu a sai sanannu magana ce sananniya wannan mun karanta ta baya da kuma astaf da kuma wato musayi cewa idan aka zo za a yi musayi to ba za a iya yin abin da ya kama da riba abinda kaman kaman kaman forex misali mutum ya bada naira dubu ɗaya tsohuwa guda ɗaya a bashi yan biyar biyar na ɗari takwas saboda sababbi ne zai je ci barka da sallah da su ko ya liki dan arabuci to wannan bambancin ɗari biyun suka ce ba komai Daka za ka iya ba da zinariya wadda take ba a riga an an yi moldin ɗinta ba ba a riga an saka ta a masana'anta an yi mai da ita wani kwano ko sarka ko zobe ba za ka iya ba da ita nauyinta misali a ce gram kaza sai kuma a baka wata zinariya wata take an riga an gama gyara ta ya zama nauyin ba ɗaya ba kaga ya saba wa yadan bi yadin masalan bi masalin ko suka ce babu komai wannan yana cikin maganar su malaman ƙasar makka kaga wannan shi ma barna ce amma da ta'awili suka yi ba wai sun nufaci barna bane da haka malamai ba sa karba amma kuma ba a cin mutuncin su akai waka kauli ata ibnu abi rabah kamar yadda su ata su kubara su ne malaman ibnu jurayjin da ibnu jurayjin waɗannan suna cikin manyan malamai cikin tabi'ai amma kuma abin da suke fara kenan waka kauli ta'ifatin min shuyukil madina ha kuma game da maganar wasu daga cikin malaman kasar madina wa ulama'iha da shehunan madina fi mastahalluhu min al-hushush game da abin da suka halarta na wiwi da wasu zamani kawai abin da za faɗa a gane kenan cewa akwai wani ganye tun a da hem shi ne wiwi ko ganye ne wanda asali ana shan shi ne kamar a matsayin stimulant ne da hausa kenan abubuwa masu tada kuzari ko ana sha a ti ana iya a yi turare da shi ko kuma a murza yadda ka san yan wiwi suna murza wiwi idan an sha ana jin karfin jiki to amma kuma idan aka sha da yawa tana iya bada overcharge sai suka ce ba komai in dai ta hanyar busawa ne ko ta turare ba komai saboda abin da aka hana shine sha sha ya kamar da ake shan giya ta ruwa in an yi giya an sha to ba komai amma idan turarawa aka yi a ɗaki ko mutum ya yi irin turare nan da ake na masu aljanu aka kifa bargo ko masu zazzabi ko kuma ka busa ɗin yadda ake busawa a lofe ko kuma yin sari yanzu wata kila a shisha ko a takarda to ba komai malamai ne suka bada wannan fatawar jama'a shi za ka ce wanda ya ɗauki abin nan zallatul ulama sai ya haɗa sharri gaba ɗaya in ka ce kana so ka dinga bibiyan inda wani malami ya karkace ka irin wannan fatawar kake so to za ka haɗa dukkan sharrin duniya kaga za ka yi mutu'a za ka ci riba za ka sha wiwi za ka sha giya kaga ka zama cikakken ɗan iska kenan kai kuma su kuma sun samu ma uzuri dan suna da lada ɗaya ishtihari suka yi suka kuskure kai kuma ka haɗa dukkanin iskanci gabaki ɗaya ina fata mun gane wannan wa ka qauli ta'ifatin min shuyukhi shamiyina ya kuma yi kama da maganar wasu daga cikin malaman ƙasar sham wa ulama'ihim fi ma kanu tahalluhu min al-qital fil fitnati li ali ibn abi talib wa ashabi su kuma malaman ƙasar sham galibin su malamai ne na fada sun ba da fatawa akan cewa ai yaƙan sayyidina ali ma jihadi yaƙoƙin da aka yi na 60 da sauransu wanda barna ne su ma yaƙoƙin kuma a bisa tsantsar gaskiya aliyu ya fi su gaskiya domin shi manzo Allah sai mai bada shaida akan cewa shine aqrabu ta'ifataini ila al-haqqi kuma ya kira wata ta'ifa da suna abin nan at-ta'ifatul baghiya ko al al-fi'atul baghiya ko yace fi'ar da za su yaki sayyidina ali yan tawaye sannan kuma waɗanda za su kashe khawari tsakankanin ɓangarori biyun masu rigima da juna annabi ya ce aqrabu ta'ifatain ila al-haq wanda tafi kusa da gaskiya kaga aliyu shi ya samu wannan shaidar shine halifan da aka nada wadanda suka kiyarda suka ce basu yadda ba dai zance ne da kowa ya sani sai aka samu malamai kuma suka dinga jujjuya magana suka nuna cewa a'a ayyin wannan ma jihadi ne saboda da'a ce yana cikin da'a ga shugabanninku da abin shugaba ya ce ayi ayi to wannan makauniyar da'a ga shugabanni din akan barna da malamai suka bada fatawa da ita ita ma tana cikin saqafat da zallat na malamai kaga kenan malaman kusan kowane yanki suna da irin wannan kuskuren baka rasa su da shi kowaɗanne malamai ne a ko ina zaka same su da wani abu da suka ginu akai sai zama sun gini ne akan wani abu wanda ba daidai ba to idan wato ya faru ne haka bisa ijtihadin su da iya fahimtar su da abin da ilimin su ya kai gare shi to ba a zargin su akai yanzu wannan mas'ala ta sauraron kiɗa din daga ƙasar iraki din sai ta tsallaka kuma malaman ƙasar andalus sun jarabta sosai da san kiɗa su su ibnu hazmin da kake gani malamai ne iyaka malamai ko amma su ne ake sakawa a high table a wajen irin wannan majalisin a fadar sarakuna malaman ƙasar andalus suna yin wannan wataƙila saboda ɗabi'ar yankinsu yankin turawa akwai wasu al'adu akwai wasu al'umma waɗanda ba musulmai ba ta yi wannan ya tasiri zuwa gare su to haka irin waɗannan abubuwan suke to idan aka samu irin wannan kuskuren ba za a karɓa ba yana mana kwatance ne akan cewa maganar zunnun da ya nuna halascin tawajudi da sauraren kiɗa kuma har a suma to kuskure ce amma za a yi hukunta shi ne irin kuskuren malamai da aka saba ji shi ne a kuskurantar da maganar ba tare da an ci zarafin malamin ko an wulaƙanta shi ko an raina shi ba a yi fatan Allah uban Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mishi kuma ba za a yi aiki da wannan kuskuren ba wannan shine tafarki na gaskiya game da mu'amalantan kurakuran malaman musulunci jama'a ba daidai bane irin abin da mutane suke ɗauka cewa da zarar malami ya kuskure shikenan ya zama karan bara wani abin ma fa kuskure ne a bisa kai fahimta ka kuntatacciya ba a bisa asalin abin da yake alama fi nafsul amr ba alal misali yanzu jama'a a kasan mu dinnan yanzu malamai har sun shiga cikin tsoro da wani dimuwa har malamai sa tsoron yin magana wanda kuma su ne Allah yake ce su dinga yin magana kai da yake taka ba kai jahili ko kai dalibi ko kai mai saurare su Allah yace ya ba dama su dinga yin magana fasalu ala zikrin kuntum la ta'lamu ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم Allah ya basu wannan daraja yace su ne suke samuwa amma da zaran sun bada wata fatawa idan aka zo aka ga fatawa bata dace da ra'ayin abin da mutane suke so ba sai a yi ta zagin su ana ci musu mutunci ko a dinga musu wato abin nan abin nan izgili yanzu haka jahilan gari da sauran al'umma suke tau malamai izgili akan cewa ku kuka ce mu zaɓi gwamnatin nan kamar irin dama malaman sun faɗa ne dan a sha wahala malaman nan sun fi ka san al'umman nan sun fi ka san Allah sun fi ka san kuma abin da ya kamata al'umma ta samu alheri akai shi sa suka zaci alheri suka bada wannan fatawa in ta bayyana ba alkhairi ba abin a zarge su bane ku kuka ce mu gwamnati kuka ba gwamnati fatawa akan arfa masallatai wani yana ganin ma yafi malamin san sallah ne yafi malamin sanin darajar sallah yafi malamin san Allah kawai ai malamin wani maki Allah ne kaga duk wannan tafarki ne jama'a na na yan khawarija su ne suke da gauni wajen suka da batanci ga shugabanninsu don misali yanzu wanda ya ga sayyidina Ali ai wani ne cikin mabiyan shi amma sayyidina ali yayi wani abu guda ɗaya wanda shi kawai yana ganin ba daidai bane haka wanda suka suka suka suka farmaki Hassan dan Aliyu ai mutane ne cikin rundunarsa saboda ya yarda da sulhu da Muawiya shi kuma Aliyu saboda ya yarda shi ma da tahkim shikenan ya musu laifi to wannan jama'a mu sani tafarkin khawarija ne ba mu sani ba yake shiga mu galibi mu da ake cewa ahlus sunna ko muke da wannan mugun zafin kafa zan cewa malamai ba su kyauta ba malamai sun yi kaza zama ba a mu'amalantar malamai haka kamar yadda abin nan ibnu sa'adillahi alkinani yake faɗa yake cewa malami uba ne na ruhi kamar yadda mahaifi shi kuma uba ne na jini da tsoka biological father ne shi sai yake cewa to hatta darajar uba mahaifi a gun malami ake sanin mai darajar uban ka mahaifi yayi malami shi ne ja maka ayar qur'ani ya ce maka Allah ya ce kamar iyayenka biyayya in ba haka ba za ka musu biyayya ba sai dai ta dabi'a kawai amma ka musu biyayya da tunanin kana bautawa Allah sai malami ya gaya maka wannan shi malami kullum tunanin shi ya gyara maka ruhinka ya gyara maka alaƙar da ke tsakaninka da Allah yayin da uba fa mafi yawan iyaye sun fi tunanin su gyara maka jikinka abinci da sutura da makwanci ko kuma su shirya maka duniyar ka karatun boko ba kowane uba ne yake ba da muhimmanci akan karatun addini kamar yadda ya kamata ba ta ga ashe malami ba abin renawa ba ne shi ne al'usaimi hafizahullahu yake cewa yana daga cikin abuwabul uquq babukan saba wa iyaye yace cin mutuncin malamai wata kofa ce daga cikin kofin uququl walidai haka yake fada cikin wata littafi da da haka zama ya kamata mu kiyaye wannan ba wai ana cewa malamai ba sa kuskure bane dama dan adam ne su masu kuskure amma kuskuren baya zama dalilin kai ta aibata su yanzu akwai wanda misali mahaifin shi yana yin wani abu na barna halama mahaifin shi mashayin giya ne ko mai taurin bashi ko makaryaci kuma wani mahaifin shi ma kafiri ne ba musulmi bane mahaifin shi amma za ka da haka yana lallaba abin shi ba kuma ya so a ambaci wannan laifin kuma da zai ya ambata zai ga wannan da ya ambata din makiyin shi ya zai ambaci laifin da kuma san baban shi yana yi ko ba haka bane jama'a zai bata da kowa akan wannan amma kuma the same person ne za a zauna da shi a majalisa ya ci mutuncin malamai wallahi jama'a wannan ba karamar barna bace kuma shi yasa ba ma ganin alfanun karatun da muke ba ma ganin alfanun karatun da muke gabaki daya kawai sai dai muna kai har ma muna bibiyan ina laifin yake ina za a ga laifi don a ci mutuncin wani wannan ba ɗabi'ar ahlus sunna bace zagari ba ɗabi'ar musulmin kirki bane ka ba ɗabi'ar duk wani mutumin kirki bane hatta malaman makarantar boko mun dai san da muka makarantar boko ba a musu haka ana girmama su sosai waɗanda ma wani ba ruwan shi da Allah ba wani ma zai koya maka kafa cewa Allah ne amma kuma za a ba su girma saboda cewa sun sa ka a wani tafarki wanda za ka tsira a rayuwarka amma yanzu aka waye gari malaman addini ne suka zama wannan karan bara shi sa suke za galibi yanzu malamai wanda duk ba zai iya jure irin wannan zafin ba sai ga ya janye jikin shi baya magana akan komai domin ina ga muku jama'a wato jura fa a dinga ci maka mutunci ba karamin ba karama yake bane ba ba karama yake bane hala baka taba samun kanka a wannan yanayin bane a ta sa ka gaba ana cewa wane ya kake jin tunanin yanzu wanda za a ce misali yanzu kama a ce wani shugaban kasa ko gwamna ko wani dan siyasa wanda za a yi mako guda ana yabin ɗinsa ana mashi cyber bullying a faɗa a rediyo a fm a yi posting wani ya ƙara posting ana ta zole shi ana mashi raha da ba ya kake jin zai ji ka kwatanta wannan ka kwatanta misali ko da mata ka ce a gida ta maka wani expensive job guda ɗaya kake ci nan da zaka ji fushi ya taso ma kana so kai kai rashin mutunci ko to a ce duk ƙasa ko duk anguwa ko duk gari a hada ana ta zagin ka ana aibata ka ko da akan gaskiya kake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da wannan shi kanshi da zafin irin wannan abu sai ta Allah ya dinga tausasa shi yana ce mishi karka damu ka yi hakuri fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun Allah ya dinga ce mishi ka ji an yi wa annabi wani kaza kai za annabi wani kaza kai hakuri Allah yana ce mishi mene lin sabbita bihi fu'adaka dan zuciyarka ta natsu zaka je ka mutu da bakin ciki fal allaka bakhir nafsaka ala athari dan ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya shirya shi dan wannan risala amma yana jin damuwar suka ta rashin gaskiya ina kuma ga sauran mutane dole su ji damuwa jama'a kama haka muke babu ruwan mu za a tasa malami mako guda a Facebook ana cin mutuncin shi a tasa wani gwamna ko a tasa wani shugaba ko wani babban mutum a yi mako guda ana zagin shi ko da abin da yin kuskure ne ku masu zagi riba mai kuke ci kawai asarar lokacin kuke da data ko kawai kuna ɗiba kanku zanibi mu ɗauka abin da ya daga cikin kuskure ne ba daidai ba ne riba mai kuke ci idan ya yi kuma abu nawa ne aka yi hakan shikenan aka aka gyara ya fa wuce kawai wanda zai kwashi zunubi ya kwasa shi kuma zai kwashi gara ya kwashi gara shi yasa wani lokaci da dadewa in kun tuna mala albani Allah ya gafarta mishi yake cewa mutanen Najeriya da dama suka yi wasa sai abaci ya riga su shiga aljanna sanda abaci din nan ake ta zagin shi ake ta tsine mishi albarka farkon mutum shi din nan mala albani ya faɗi wannan waɗanda suke riga su yi tuna wannan magana mala ya ce mutane su ba hankali in suka yi wasa sai abaci ya riga su shiga aljanna saboda duk zunubin da suke kwasa ya kwasa mu ɗauka ya kwashi zunubin yanzu suna ta kwashewa ne Naka sai zama wanda za a tashe shi ba yi da zunubin komai yan Najeriya sun kwashe mai duka zunubin shi. To kaga babu asara a ce yanzu sallah asuba da kai ko azhar da zaka yi anjima kai alola kai sallah kai ta da kyau ka gama dukkan abin da ya kamata ka yi na karatu da tsayuwa da ruku da sujuda amma kuma ranar alkiyama a dauke ta a ba wani wanda wata kila da yi wannan sallah yadda kai ba saboda ka ci mutuncin shi ka ci zarafin shi asara ce jama'a Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa ka kauli wa ka kauli taifatin min atba'il ladina qatalu ma ali ahl al-hijaz wal iraq wa ghayrihim fil fitna kuma kaman magana wasu daga cikin waɗanda suka yi tarayya da sayyidina ali wajen yakan mutanen hijaz da iraki da sauransu a cikin fitina ila amsali zalika mimma tanaza'at fihi al-ummah yace da dai ire-iren wannan abubuwan abubuwan da al'umma ta yi jayayya a kai abubuwan da akwai saɓani a kan daidai ɗinsu ko ba daidai ba wa kana fi kulli shikkin ba'ifa min ahlil ilmi wa dini abubuwan da aka yi saɓani a kan sai zama a kowane ɓangaren saɓanin akwai wasu malamai da mutanen kirki da suke goyon bayan wannan abu sawa'un ɓangaren gaskiya da ɓangaren rashin gaskiya duk wani abu da aka yi saɓani sai ga ai akwai malamai kuma a ciki misali yanzu ko a kasashenmu ana rikicin siyasa sai ga kowace jam'iyya ta da malaman da suke goyon bayanta kuma kowa yana so yana cewa wannan abin da yake shine gaskiya shine jihadi fatawa kaza malamai suna goyon bayanta ɗaya fatawa ma wasu malamai na goyon bayanta to to wannan rabuwar da aka yi ba ta zama dalili a ce a zagiwa ne a kyaruwa ne a kyaruwa ne sai a tsaya kai da kake tsakakai sai ka tsaya ka tantance menene gaskiya me ya rajihi me ya fi karfin dalili sai ka bi zaka bi ne yanzu bisa dalilin bisa ƙarfin dalilin bisa marin jayin zato cewa wannan shine daidai ɗayan fa ba za ka yi faɗa ko rikici ko tsiruwa ga masu shi ba wannan shine har yadda ake mu'amalantar saɓani kenan amma ba irin yadda mu muke aikace ba haka haka yake nuni zuwa gare shi da cewa wato a an yi saɓani tun zamanin sahabbai din ya zama bangaren aliyu akwai malamai cikin sahabbai shi kanshi malami ne bangaren muawiya haka akwai aka zo na bayan wannan aka sake yin wani sabani aka samu wasu malamai sun goyi bayan wannan wasu sun goyi bayan wancan aka zo mas'aloli irin na mas'aloli na addini ko na ilimi kala daban-daban a kowane zamani sai zama a kowace fa'ifa a wasu malamai da ke goyon bayan wannan abu sawa'un bi haƙƙin suke goyon baya ko bi hawan yanzu muka ɗauka misali alal misali nan kusa da aka zo aka yi magana akan covid-19 din nan wasu malamai suka goyi baya suka ce eh gaskiya ne duk abin da gwamnati take faɗa gaskiya ne wasu suka ce ƙarya ne duk abin da gwamnati take kuma kowane bangare akwai malamai wannan su kawo hujja wannan su kawo hujja mu kuma jahilai mu shiga cikin dimuwa ba haka ya faru ba to kai in ka zaɓi bangare ɗaya ka bi gwamnati tare da wannan malaman misali bai baka dalili ka tsine waɗancan malaman ba wanda suka ce ƙarya ne in ka zaɓi malaman da suka ce ƙarya ne bai baka dalili ka tsine wanda suka bi malaman gwamnati wanda suka bi gwamnati baka ce ai da su da gwamnatin duka yaran yahudawa ne matsiyata ne kaza kaza ne amma hakan muke yi wannan abin da muke jama'a kuskure ne ya kamata mu dinga gyarawa gaskiya saboda Allah babu shi a cikin karatu babu inda zaka ji an ce haka haka ya kamata a yi in dai a karanta ne sai dai a san ranmu da san zuciyarmu da kuma talauci da ya mana yawa kasan in talauci ya maka yawa shi ma sai ya zama sarauta da haka in ka tashi magana sai ka dinga sharɓo ta babu kai ba gindi Allah shi kyauta za mu saurara a nan insha Allah duk da yake lokaci bai kai inda muka saba ba na so mu dinga tsayawa awa ɗaya ne to ga shi an wuce awa ɗaya kafin dai a tsayin samu a gigara mu ga halin da zai zai abin nan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته